أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗurmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna biyu ga wata na zulka'ada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da biyar ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara inshallah yau za mu tashi harkon surat ibrahim kamar da aka saba aka sani surori makiya sukan cika magana kan tauhidi na rububiya da na uluhiya da magana ta manzanci tabbatar da gaskiyar manzanci da magana ta imani da wunin kiyama alayyar ma haka ɗauka farkon sura bismillah
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar da cewa wannan littafi na alkurani shi Allah shi da kanshi ne ya saukar da shi zuwa ga manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabun anzalna ilayka wannan littafi mun saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur dan ka hudo mutane gaba daya daga duhai na jahiliya na shirka da abin da ke cikinta ka hudda su ilan nur zuwa ga haske na musulunci kuma wannan aiki naka na hudda mutane daga duhu ko daga duhai zuwa ga haske ba abin da ba da karan kanka ko da ra'ayinka bi izinin rabbihim su mutanen da uzinin ubangijinsu mahalicinsu shi ne baka wannan aiki na huddo su daga duhu zuwa ga haske balle idan ya zama tuwon amsa kira kamar da ke alkawalin Allah ne Allah waliyu lazina amon yukhrij min zulmat الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور amma haka wani والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون subhanallah Allah waliyu lazina amon Allah shi ne waliyi masoyi majibincin lamarin masu imani ya kurutuhun minan zulumati ilan nur Allah na hudo masu imani don su ne suke amsa kiran Allah shi magana kenan su masu imani ke yarda da kiran Allah Allah na hudda su daga duhai zuwa ga haske amma wallazi na kafaru auliya'uhum tagut wanzu kafirce ma Allah ba su amsa kiran Allah ba su masoyan su tagut ne tagut dukkan wani abu da aka ba haƙin Allah gumki ne wani wani mutum ne aljani in ne ne wanda aka ba shi haƙi ba na Allah ba an bauta ba Allah ba suna hudda su su kuma minan nur ila zulmat kishar na Allah kenan shi Allah ya hudda su daga has- daga duhu zuwa ga haske su kuma wannan tagutakin su suna hudda su daga hasken zuwa ga duhu zuwa ga duhai ma sai ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan sune yan wuta masu dawwama a cikin Allah man tsare kansu kenan wannan aiki naka shine hudda mutane daga duhai zuwa ga haske bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratil azizil hamid zuwa ga hanya ta wadda take ta mabuwayi alhami abin yabo wane ne wannan Allah da aka siffanta mabuwayi abin yabo
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد na'am nan ya ce allahi kira hasu kenan wasu ce allahu mushkila wadda ake kamar ce abin bada ya ce allahin wannan na da wani lokaci wani malami wanda takanar ka suru na kasar kasar nijar da saudiya mutumin amma yamma ne magarbin ya zo karanta da alkurani kuma amma shi da yake tashi a cikin warishi bai taba ka a kawo da na allahi ne suna iya koyawa ɗalibai ahli sunna karatu a masallacin sabon gari ne ya ka zo nan kuma littafi ke hannun littafi hafsu ne ce a nan kun yi da goge suka ce a cewa wadda ce kun kuskure ne kun baiwa ce Allah ne kun ce baiwa wallahi ka ce ta baiwa ce Allah ne su kuma da kun ba kame da taɓa ba wallahi ce kuna goge na ce a kan goge ku da gobin cika ne tun da ya za a yi ba rike littafin sabon na madina ba littafin a ce bugun ƙura'in da kuma tashi ake buga ka a buga saudiya saudiya kwamiti na manyan malamin ƙwararru na ƙura'a ƙwararru ake kawo kayan a buga shi ma kuma a girba ba a ko sunansu wane wane wane ya an diba an tabbatar da eh ba kuskure kun wasali ta ko a sa ɗan ba ba irin bugu bane bane nan ake buga a nan kasashen ko da mutum shiga ake bugari mai kurani a Najeriya nan ba la ba an zai kurani kamfani ne an zai kurani arna ne kamfani ne kudi ne kun kai kofi kun kun mota kofi ne haka suke so saudiya ga ba ka saudiya saudiya ba wani qur'ani ne da kumiti na qurra ya za ku ce wai kuskure ne kashe ba da gaba da ya gane haka ne kenan haka abin yake imma cewa da badala ne abin da akwai ka'idodi na malamai shi ta dai ba wata matsala ka abin sai na ce muku siratul azlamin waye wannan shine Allah ma'ana Allah kenan ya shiryar da mutane zuwa ga hanya ta mabuwayi abin yabo wannan da aka siffanta mabuwayi abin yabo shine Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine yake da dukkan abin da ke cikin samai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan kullum lillah duk abin da ke sama da kasa halittar Allah ne mulkin Allah ne bai suke ga Allah ta ce wa wailun lil kafirin min azabin shadid azaba ta tabbata ko hallaka ta tabbata ga kahurai hallaka ta azaba mai tsanani su wane ne wannan sifas الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ya kula ga tsarin ƙura'ani musulmin ƙura'ani da na kawo wani aiki mara kuna na kahurci ne bayan kama suna ba aikin ake magana aiki iri kaza ga matsayin shi aiki da na masu imani ne aiki da na masu imani ne tare da gare kai ita zai kada zaɓi na zaɓi shi da kenan aiki kaza ga masu shi aiki kaza ga masu shi da yi maganar wanzu kafirce ma Allah azaba ta tabbata gare su daga azaba mai tsanani ya ce allazi na stahibunan hayatar duniya alal akhira su ne wanda suka zaɓi suka hihita rayuwar duniya a kan talakira eh sun zaɓi duniya a kan lakira in za su iya jirgin da lahirarsu a kan samu duniya magana kenan wai su duna an sabilillah suna kange mutane ka a gane hanyar Allah suna kange an ce a ce bambancin wa asad da sad da sin bambancin asad na sin a toshe kowa a liƙe makoda ma za abin da ciki ba asad da sadirin wannan a kana kana ba ya kare ka kana kallon abu ya hana ka zuwa nan aikin marasa manufasa addinin Allah mutum iya kallon gaskiya iya jin gaskiya da shubu ya ji ya gani amma da shuboyi ya kange shi kai zo kai bita shi ne ake su kange mutane daga hanyar Allah ke suna ganin abu ya ce waya buguna a iwaja kullum su ba ta so a ta yi sak a yi kwana ka ta yi daidai a ta yi kara zube wanda shi mace shi ne haɗarin duk mutumin da bai so a gane sunna iya cikin lai don sunna ita ke ɗora bawa kan addinin Allah kan yanda Allah ke nufi da littafi kan yanda Allah ke so a bautata mushi yanda yake nufi alkurani shi danga wanda ya aiko Allah subhanahu wataala bai sako da Qur'ani da saman Qur'ani a ga Qur'ani a makka da a saman kaban Qur'ani Allah inda ya so sai ya sarkar da Qur'ani a Ka'aba kurin dungum gaba daya ya doka doka a wani ya zaba ya aiko kuma aiko shi dan yayi bayani yutubayin lasu ma nuzul ilaihim dan ka musu bayanin abin da aka sabko kenan hanyar Allah duk mai san gane addinin Allah dole ya bi sunna idan ku bi sunna zai bi ra'ayi to ya yi kwana ya bi ratsi tabbas to su akwai ba sa so a gane kullun ka talle ke sak Ramazan zan ya magana ce ha za ta rattala mustaqim annabi ya ce wannan ita ce hanyar Allah to tar amma ke sak ba kwana so ake a tayi daidai akan Qur'ani da sunna akan magabata ta kwarai amma malaman gargajiya yan bid'a ba sa so kullum a tsaya ci duhu ka gane don samu abinci shi na kurin don su kai tukunyar su kurin su sai musu kai kurin ya ce wani bagona a iwajen suna neman karkata ga hanyar Allah wala ika fi dalalin ba'idi wa'annan suna cikin bata wanda ya nesa da gaskiya Allah ke yi ya Allah ke gaba
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi li yubayyana lahum Allah ya ce ba mu aiko ba da wani manzo daga cikin manzanni sai da halishan mutanen shi kenan wanda yake jin maganar su li yubayyana lahum dan ya musu bayanin alqur'ani ya musu bayanin abinda Allah ke ni da su yanwa wannan shine manuwar aiko da manzan Allah asali ga larabawa to amma shi don kaka samu wata madogara a nan sallam iya da wata khususiya kamar da cin sayar bukhari haka sai musulmi yake cewa utitu khamsan lam yutuhunna ahadan min al-anbiya qabli an ba abu guda biyar ba a ba ba wani ɗaya cikin annabawa ka hinni ni kaɗai aka hihita da abin guda biyar zaɓin guda biyar shi kaɗai ke da su saɓanin sauran annabawa ya ce nusurtu bi ru'u mamasai ta shahara an ban nasara cin nasara akan abokan gaba daga tahiyar wata guda idan ta gara gari tahiyar wata guda ka hanyar je tuni Allah ya tsoro a suka tanka hure ka shi kuma dun gari shi in sare ba ba ba ba ka taka ta duk gari mutum in yi ji tsoro shi kenan ya kare to Allah ya bashi wannan nasara manzo Allah ka hanyar je garin tahiyar wata guda ka hanyar je Allah ya cusa mutanen garin tsoro ka shi ya zo ya kama hanya tuni ka hanyar sun sun kare yace ni aka ba wannan abu yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa dukanta masallaci ne abin tsarki ne ma'ana magana sauran al'ummomi sai ka je bi a ko coci za mu ce sai ka je ba a sallah a gida ko a gari dole sai an je wuri guda sai an je masallaci a bauta ma Allah duk ana dinan amma ni ya ce ƙasa ko ina mana inda lokacin sallah ya maka ya ce tarwa ya kama kana duk inda kake lokacin sallah yayi ka yi sallah a wurin inda ruwa ka yi alwala ka yi sallah babu ruwa ka yi taimama ka yi sallah ya ce ni kadai aka ba haka ba mai wannan wannan abun ba ne ba ya ce wahulati daga na'im nan wahulati daga na'im an halitta mun ganima sauran annabawa idan annabi ya ji aka yi jihadi aka yi jihadi an haramta musu cin ganima haramu ne a ci ganima kuna abin da ake yin haka yaji aka tara ganima wuri guda sai a tara alama Allah ya mushi wannan yaki naku sai wuta ta zo daga sama ko ya kallo sai ta kona abin gaba daya amma ni Allah ma al'umma ta rahama aka halitta mana cin ganima misali gwan labarin annabi Musa alaihi salam zama da ya a cikin ɗimuwa bai samu abin samu damar shiga batun garsa ba sai ya duwan lattijo irin su musa su harun duwan lattijo ba a shiga batun ƙasar shi ba ta wani shekara abin aka yi shekara arba'in aka yi a gini ba shiga ba ana cikin ɗimuwa haka duwan lattijo rasu he matashi yusha wanda allah ba jagorin da isra'il shi allah ba jagorancin su ya shiga batun da jihadi ma'ana shiga ya kama garin shi ne ya zo ya fafata ya fafata ta bakan gaba lokaci ya yi ta shiga baitul maqdis tun musa salam ya koma ga Allah ya mutu zarun sai an kare gani shi ne da ya zo ran juma'a ne aka abu ruwa bukhari ruwa ta inganta da farko musulun ran juma'a kai wannan yakin sai ga rana za ta fada su kuma addinin banu isra'il idan rana ta hada subdu ba aiki subdu ba komai subdu to shi kuma da rana ta tsari juma'a a ina ake an shiga subdu an shiga daren subdu gudun haka ta yi tsaye ce an ci mamur wani mamur ke rana kina ba umar ina ba umarnin allah allah ka rike min tahiya abu a rike min tahiya ka ta hada sa da ke nema kurin ya ila ya yi fafatawa manzo Allah ya ce wannan bawan Allah shi kadai aka rage ma tafiyar rana da a cikin annabawa Allah ne shi annabi ce shi kadai ga magana aka rike mai abun ya tsaya tankin lokaci ya tsaya babu lokaci yanzu kai da aka yi fafatawa tukun aka bar mu kuma kaman da ci gaba tariya bayan ya kare ganima ya kwasa ganima sai ya tara ganima kamar da aka saba wuta ta zo ta kona wuta ta zo ta bar ganima yadda take ba ta koyi ba ta ta kusa akwai matsala me matsala ka ce akwai kwange wani ya sata kuma yado aka yi shuru wani annaba a lokacin ce abinda za a yanzu kowace daga su ku kabilanci sai yake da kowane shugaban kowace kabila kowane gida hamta kowane kabila da kowane gida fami yanzu mai hannu da shi inda zai gano a famikin gidan da yake aka sata sai hannun ɗan gidan sai rike hannun shi ya gaisa da wannan huce wanda sata take cikin iya zawa karab hannun sai rike sai to fi kuma gulul a cikin kuke da barawan da zai ware ga na barawa ke da aka ware kuwa ɗan gidan ana bincikawa a kayansu eh ga wani ya kasa haƙuri ya ga kan saniya na zinariya ka ka bari oye eh kan sa Allah na zinariya ina na sabota wannan shine oye ka gani an ba ya bari gani ba sai aka huddo aka sa ana sawa ka ta kona kire annabi ce ni ne aka ba aka halitta mun ganima abinda ba halittawa ba annabawa kai yace wudu shafa'a kuma ni aka ba ceto shafa'atul uzma zai gagara kowa da kowa duk annabawa na tun daga adam a je nan matsala jaje adam jaje ya kawo nashi bai wace a yau ba zai iya zuwa ba roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ceto ni da nake dakiya yau Allah hushin da bai ta hushi inda yau ba kun ba zai ƙara hushi irin na yau ina ne na zuwa banna iya ku ta gaba zuwa ga Nuhu shi ma Nuhu jaje shi ya za a yi ne a matsayina da na addu'a ka halakar da duniya duk da kaure ne mace ina ce Allah ba zan iya ba shi ma turo su ai kasa Ibrahim shi ma matsalar shi a je ga Musa matsalar shi Isa matsalar shi to kana annabi ce zan zan ce annabi ta zan tashi ce ana laha ana laha yace ni nake da wannan matsayi sai ya ta shafatu shafatu Usman kenan babban ceto kenan yace ni ke da haka yace zan wadi in je gaban al'arshi yace zan waji in yaba Allah da wasu kalmomi na yabo yace wannan kalmomin har a yanzu bin san su ba he lokacin da ya sujuda ga Allah Allah zai cusa mashi wasu kalmomi da yaban Allah yace bayan na yaba Allah na yaba ce irfa ka daga kanka ya Muhammad yace fa to kafa ka nemi ceto a baka wannan shi wannan shi kai da abun haka za a zo shiga aljanna yace nan ma ni zan zuko aljanna ba zai shiga kafin ni su zan kwankwasa a ce waye ya ce muhammad ya ce dukkan mutum kai aka ban umarni kai bude ma kowa kayan kai kuma mu za Allah ya wuce kai kariya ka shi kwace matsayin shi ya wuce kai kariya abinda Allah ya wadi ya ishe ka bai bukata kai kai ga wannan annabi ya wuce kai kariya matsayin shi ya wuce ya kariya ka tsaya kun da alqur'ani da sunna shaka ka tsaya kun yaban da Allah ya mai alqur'ani da sunna ya wadata ta mu amma daga mutum da an ji ayoyi da haka sai ya gaggatu ya kariya da kwashe kwashe haka ya da saka wuta kawa annabi kariya kawo Allah ƙarya ka tsaya dan wa sunna qur'ani sunna sun da cika matsayin manzon Allah bai bukata ya yi kirkire yace bayan ce an ban ceto yace wa kana nabiyyu ba su ila qaumi khasa wa bi usu ila nas ama yace annabawa ana aiko su zuwa ga mutanensu kadai ni kuma an aiko ni ga duniya gaba daya kul ya ayyuhan nas inna sulla alaikum jami'an yace sai ya mutane inna sulla alaikum jami'an ni manzo Allah ne zuwa gare ku gaba ki daya amma zan da illa ka fita ka bace mun da nazira duka wannan albara ga ya musu ba aiko ka zuwa ga kabila daya ka zo ne dan duniya gaba daya wannan shi sauran annabawa bakin annabi ne na kabila kaza hudu zuwa ga samu zuwa ga adawa samu sadi zuwa ga samudawa isa zuwa ga isra'il musa zuwa ga banu isra'il amma manzon Allah zuwa ga duniya ne gaba daya da haka yace kenan ban mu aiko da manzo wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba ma ba mu aiko ba da wani manzo a cikin manzanni sai da halishan mutanen shi li yubayyana lahum dan yi musu bayanin abin da Allah ke ne ta so ɗan wa shi wa nan sadaka na mahikiman Allah su inda ya tashi nan ne jigon ɗan bana addini su kuma suka sada a sakon zuwa ga duniya gaba daya diba hikimar Allah ka san cewa yaje manzon Allah iya so ya aika ya aika wa banu Isra'ila kiraye su Allah mai nabi sai kira zai zai da zaɓar mace bukata sau su na kusa kawarin kusa kawarin kusa kuma ahlul kitab yace ina so ka je ka koyo harshen ahlul kitab na na banu Isra'ila hasa kwano ne ko harshen gaba daya shekara nawa yi kwana goma sha biyar kwana goma ya komai irin rubutu da karatun sha biyar kuma zai zai zai ya zama shi mai rubutu komai shi ne kai rigawa a takaice dai ke wani wani shi ne kenan hikimar mu'amala da mutane da abin da suke da wani shi ne hujjar malamai na maganar fassara hudu ba kuma ce su musta fassara su malamai wancan ɗan farko a yi ta da halshen mutanen na muke da matsala sai dai a tarjama su na gaba da suna gama gaba ɗaya za a zo malami ya tsaya yanda muke zuwa unguwa unguwa muna wa'azi su a can da haka suke yi a ja aya a yi bayani ba wani adalci an tsare daga ba za a duk wannan fitina ce duk gudun fitina ne duk gudun fitina saba ne an saba ka ce ba ta yi ma wani ce ba ta yi ba zuwa ka zuka wa'azi kai kai wa'azi kai wa'azi akan hudu ba kai wa'azi kan aya kana fasara ta ce kayan hudu ba ta yi ba ta yi ba alhali duk dai ne wa'azi ne a hudu ba wa'azi ne a wa mutane bayani a ce musu Allah ya ce annabi ya ce duk dai ne sauran wasu ka duk wani tsoron fitina ne abin hannun saura ya a ja a kare hudu ba gaba ɗaya da gaba a koma a yi fasara duk dai ne a ja aya a fasara duk dai ne haka su magabata an warko suna saɓani akan yaya za a yi sauran mazahib suna ga kurin za a zo gaba ɗaya kamar yau yau an gajin san indiya ko yin sarata musulmin can pakistan ba wani larabci ba wani larabci kuma musulmin larabci kurin an ga ayan kayan hadisi wasu suna kama aya kadin a harshen mutanen nan da yan shekaru samu matsala a ƙasar indiya kan wani matsala aka kawo fatawa ga saudiya ga malaman dajana da'ima ta saudiya a ce akwai bin baz shi shugaban zaman aka wani mas'alar an samu rikici a indiya kan fasara hudu ba ko yin hudu ba da harshe a 'yan kasar wasu ce akwai matsala karshe ne bayan tattaunawa abinda mutum suka ce mas'alar abin suka ce in ma an matsa suka ce gurin duwan sai hudu ban abin da shi ayoyin qur'ani da hadisai ya kawo su da harshe na larabci amma saura ba wata matsala ya yi bayanin wa'annan ayoyi da hadisai da harshen al'ummar wanda shi abin da aka ɗaka haka nan kenan ba wata problem a jama'a magabata kan maganar tarjama bayanin hudu ba da haltarku to wa mutum yanzu kurin ya ci zuba larabci kan bari da waya magana sai kuma saƙo ne saƙo ne ka zo na sati za ka ba za ka tsakawa al'umma ka wani wa'azin gargaɗi wani ka ta abin bida to an kace bida ce sai mu hasa zuwa unguwa unguwa muna wa'azi dan manzo Allah biyo nan bai fasara ba ko yan ka ce wanda ce wafa tsaro bid'a ce to wa'azi ne mutum bid'a ce daki da Hausa duk ɗaya ne ba bambanci yanzu zaka ja aya ka fasara a wurin wa'azi haka ne a wurin hudu ba ka zo gurin ka zuba lamci ka tsare ka tafiyar ka a wani wuri wani a sati wani zai zo iya wata ɗan wannan zanen ganin yau za ta matsala a wani sati wani problem al'umma ta buƙatar bayani malami zai bayani sa abin da ya wuce ba sai sati ya wuce yau ne zai yi mai ka yau abin da ya kamata tun sati da ya wuce ne ya zo ya ƙara bayani ba sa abin da hudu ba kai yanzu ba abin ya wuce ma in ma miyan ma ba za yi ma miya ba kana a zama ta yawa kaza kaza ka wani bai fa'ida komi in ma an yi abu a zo radda aka yi abin zai fasara abin zai a yau yawa don hudu ba saƙon sati ne wa'azin sati ne da liman ke yi abin da cikin ba na mata al'umma abin da ka cikin al'umma a yau a yi bayani kan shi ma bayan abu ya zo ya wuce zaga mai fasara duk wannan ba bai wata wata ma'ana mai kyau gaskiya magana a takaice dai wannan shine hujjar cewa kenan al'umma dan amfanin idan zakon Allah za musu bayani da halishin su liyubayyana lahum fa yadullu Allah man yasha wa yahdi man yasha kuma abin ne kira za a yi amma kuma shari'a nan Allah Allah ya batar da wanda yake so ya shirya da wanda yake so abin ne duka hannun shi da shari'a da bata abin ne a nan Allah wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabwayi abin da yaso ke yi kuma al-hakim kuma iya abin cikin tsari hakim kenan mai kiba kenan mai ajiye komai a wuri ci gaba ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumak min az-zulumati ila an-nur nan Allah subhanahu wata'ala ina ma manzon shi labari kenan irin aikin da aka aiko ka da shi na hudu mutane daga duhu zuwa ga haske ba kan ka haro ba kai ji ku labari an yi wani annabi Musa alaihi salam Allah ce walaqad arsalna Musa bi ayatina mun aiko da Musa da ayoyin mu Allah ce Allah ne umarni shi ma an akhrij qaumak ka huddo mutananka ka banu Isra'il min az-zulumat ila nur daga duhai zuwa ga haske ake na bakin wa zakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su mun ta ayyama na alwaqa'i ibn abdullah ibn abbas ke cewa alwaqa'i ma'ana irin labaru na ni'imomi da Allah ya ma yan harko akan da'asu ga Allah ga irin ni'imomi da ya musu da irin ukuba da ya ba masu kangare ma Allah shine ayyamillah bangaren ni'ima da bangaren ukuba da ya ba al'umma da ya zama to wa'azi ga yan baya zamu ga haka insha Allah yace inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur cikin bada wannan labari akwai ayoyi ga dukkan mai haƙuri mai godiya dan halin masu imani kenan mai imani haƙuri gare shi kuma iya godiya ga nimar Allah iya godiya da alkhairi ko ga mutum nan washi ne dan manzo ke ba labarin cewa malaika kun da salashi kurullah annabi ke ta duk wanda bai godiya mutane bai godiya ma Allah a lazim ka yi godiya ga aiki dole ma alheri lazim ka gode mishi manzo Allah ce duk wanda bai godiya mutane to bai godiya ga Allah mai imani iya godiya ya godiya ga Allah ya godiya ga duk aiki duk da mai alheri lazim ka gode mishi shi wanda ya kawo ta ruwa imam ibn kasir inda hadisi ne da muslim ya roto yake cewa inna amalul mu'min kulluhu ajab لا يقدر الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له yace abin mummuni dukkan lamarin mummuni abu ne mai abin burge wani ba ba mummu abu akan mu imani yace idan Allah bai hukumci da wani abu na matsala in alkhairi ya samu zai godiya wani godiya da yi Allah ni'im alkhairi ne Allah zai kara mishi in matsala ta mu zai haƙuri wani haƙurin ma alkhairi ne gare shi mai imani ba mai hakan ba mai imani ba kullum cikin alkhairi yake alkhairin ya godiya tsari nimar Allah ce a samu matsala gode ma Allah ba shi lada sai mai imani bai cikin problem bai cikin matsala yace mai Allah ce gaba kai dan kala Musa
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
na'am
ka kumance bayan mun karanta wa zakirin bi ayamillah Allah ma Musa umarnin tunatar da mutane da abubuwan su kasance al'ummin an warko da Musa irin abin da yake mutu jan hankalin su na ni'imomi wa idza qala Musa da qaumi zikru ni'matallahi alaikum ka ambata mutananka ka ba su labarin lokacin da Musa ke magana ga mutanen shi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi na Allah da ya muku irin su man da salwa da algamam irin algamam na sun mutu daga masar Allah tsirar da su daga hannun fir'aun sun shiga daji babu gari babu abinci ba komi ba makayan ɗauki kunyar a wannan ƙungurmin dajin kuma suna cikin timuwa Allah ya mutu wata baiwa ta abinci mannan wasu salwa salwa tsuntsaye ne suke hada wa bisa shi bisa hada kamawa a yanka a ci a ci nama kuma ga abin horo-horo abu kamar zumu zumu abin sha a sha siro a sha lemu zamu ce ga abinci ga kuma rana babu tsaki babu tanti babu ruwa Allah ko da girgije ke musu inuwa wannan ni'imomi da Allah yake musu kutuna a kansa da fal kutuna ni'imomi da Allah yace idin an jakum min ali fir'aun lokacin da ya tsiratar da ku daga fir'aun da jama'ar shi daga gallada suke muku ya sumunakum su al'azab suna gana muku mummunan azaba wa yuzabbihuna abna'akum ku allallata ku a ba ku kashi ku sha azaba kuma wa yuzabbihuna abna'akum kuma ɗiyanku a kama ɗiyanku maza a yanka wasu sa'akun kun matanku a bar iya mata sun yi aiki sun yi bauta Allah ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim cikin wannan abin da ya mutu musu bala'in fir'auna azabar fir'auna a kama ɗiyanku maza a yanka a bar iya mata ƙwarai akwai bala'un nan bala'un bala'un nan bala'i bala'i malam bahaushe daban ne bahaushe ne bala'i to abu ne mugu a wace bala'i larabci ya da abin da jarabawa ce nan da ka cewa obalona la ta tausaya ta ko Allah ya ce obalona la ta tausaya muna musu jaraba la ta tausaya da hasana ta ya kenan bala'i akwai wani alkhairi a baka arziki a baka ni'ima bala'i ne da jarabe ka ne kuma ga maka da bala'i da rashin lafiya kenan bala'i nan mana jarrabawa yace wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a wannan kaga nan nan matsala ce nan akwai kwarai jarrabawa daga ubangijinku kuma jarrabawa ce kwarai mai girma ko bala'i ne mai girma wannan yanzu bayan wannan ya ce yau ista azana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ka ba ta labari lokacin da ubangijinku ya sanarwa ya sanar da ku cewa ku sani bayi da in shakartum in har kuka yi godiya akan ni'imata la azidannakum za mu ƙara mu ku gode mana mu ƙara muku ni'ima kuma la in kafartum an kuma kuka butulce kuka ma Allah butulci in godiya butulce butulcin kenan kuma shi ma ya lati inna azabi la shadid ko ne Allah ya rishi idan ka fitilce a ce to azaba ta mai tsanani ce wanda ya godiya akwai ƙari wanda ya fitilce akwai azabar Allah wa ƙada Musa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Musa cewa jama'a shi wa'azi don ku san ba Allah ba kama in kai ibada ba Allah ba kama in kafirce ba kama Allah tsiya ba kan ka kama tsiya ya ce wa ƙada Musa Musa ke ya ce in ta kufuru antum wa man fil ardi jami'a idan za ku kawuce ku duka gaba daya ba ku ba duk duniya su kafirce ma Allah duniya gaba daya to ku sani ba fa inna laha la ghaniyun hamid Allah mawdaci ne abin yabo ne rashin ibn kasir ka ruwa ta imam muslim wanda yake kawo hadisi kudisi da imam muslim ya ruwato wanda ba za ka bar labari Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص مخيط ذلك يدخل في البحر أبن لك رواية Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya bayina ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum inda ɗan farkon halitta na bayi na mutane gaba daya ɗan farko da wanda aka yi ta yi kuma da wanda za a yi har ƙarshen kiyama har ƙarshen duniya duk wanda aka yi tun adam har ƙarshen duniya duk wanda aka gaba daya ya ce ɗan farkon ku da ɗan ƙarshen ku kuma wannan wa insakum wa jinnakum mutane da aljanu gaba daya duka wayannan halittu na mutum da aljani da farko da karshe yace kanu ala ataka qalbi rajulin wahidin suka zamanto ku di wanda kowa imani ka dauka manzon sallallahu alaihi wasallam ne a malaka jibril ne adibo wanda kowa imani a ce duniya gaba daya na mutum da aljani ɗan farko da ɗan ƙarshe kowa imanin shi kamar imanin imanin malaka jibril to yin haka Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a ba ku ƙara ba wani abu a cikin mulkin Allah ba abu da gama Allah yace haka kuma ita ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum da ɗan farkon da yan ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala akajar albarajin wadda minkum a zaman to a dibon da kowa shakantaka a ce duk duniyar farko yan ƙarshe kowa kamar iblis yake akwai kamar shi iblis kowa kamar shi yake to yin haka Allah ya ce ma na ƙasa zalika fi mulki shari'a ba abin da zai rike mulki na ba abin zai ma'alla ya ce ya ibadi ya bayina lau an na awwalaku da da yan warkon wa akhirakum da yan karshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljinun gaba daya qamu fi sa'idin wahid suka zo teren fili guda gaba daya aka taru kowa ya zo tun yan warko a karshe mutum da aljani ya ce fasa'aluni kowa tambaye ni abin da yake so ya zargi kowa ya zaba kowa ya da abin da ke so ya ce gaba ɗayan ku Allah ce in ba kowa abin da yake roƙo kowa ba shi na shi ya ce yin haka in na haka bai rage wani abu a cikin abin da yake nawa sai kamar yadda idan ka sa allura cikin teku ka ɗauko in ta rage teku haka yake ƙarshe suke cewa innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah man zaga dalika fala luman illa nafsa yace da haka mutane ku sani kurin kowa ya ta kanshi aikin da kuka yi ne ake kididdigewa ake lissafawa kurin a duniya gidan aiki ne abinda kai ne ake rubutawa na alkhairi ko shari daga idan kiyama ta tashi wanda ya ga alkhairi a cikin kayan shi ya ma Allah godiya wanda ga kishiye shi kai zargi kowa zargi kashi shi musa ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan za ku kafirce ma Allah ku da duniya gaba daya fa inna allaha la ghaniyun hamid shi dai Allah mawdaci ne bai bukata kowa kuma hamid Allah cancanta yi a gode mishi abun wanda ya kai a gode mishi ya Allah ci gaba
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
na'am mun ji bayani cewa Musa alayhi salam cikin umarni da Allah subhanahu wata'ala ya mishi wa zakirun bi ayamillah na bayan ya tunatar da su da ni'imomi na Allah daga cikin kuma wasu abin da Allah ya yake musu tunatarwa da irin yadda Allah da wasu al'ummomi alam ya'tikum naba alladhina min qablikum shin labari bai zo muku ba na al'ummomi da aka yi kayan ku labarin kuwa ƙaunin nuhin wa adin wa samud wallazina min ba'adin la ya'lamuhum illa Allah yace irin abin da Allah yayi da mutanen nuhu da musu talala kaman ba a komi su yi shegantakar su yi tsiyar iya kira bai fasa ba tsawon shekara duba musu ƙarshe gudun labarin da yadda Allah musu haka adawa kuna labarinsu gama garuru suna nan haka samudawa kuna labarinsu sai ma ka haka cewa wallazina min ba'dihi da wasu al'ummomi da Allah ya hallakar bayan wa'annan da aka jiro dan wani mai wani magana ne annabi Musa alaihi salam haka kenan an yi al'ummomi da dama tsakanin wa'annan annabawa da annabi Musa alaihi salam helace wanda yake la'alamu min Allah wannan al'umma saura ba ma musu ba kuma Allah ya huda abun wannan saura al'umma ma lace babu wanda ya san su sai Allah kura hatta da annabawan ba su labarin su yau baka sanin haka sai idan irin masu binciken kasashe ko duniya ko wurin tarihi zaga an samu wani gari ne gari ne ginanne tsari da komi amma ba ma ba su waye ba su ne ba kuma an kare an ji duniya an kare a ƙasar ƙasa wanda aka samu su ba ni ba ka ba wuri duk an kayi abu ka wurin za ka ga ƙasa ce wuri ne ana rayuwa amma ƙasa wani ashe aiko ta duniya da aka yi gari ne aka yi ya ji kasuwa ya watsi ana tahiya a saman shi sabo duniya kuma al'umma ta kai amma babu da basu mata karba ire da wanda ne kina Allah ya al'umma halkar da al'ummi da dama wanda ma ba mu ma labarin su ruwana ɗan gaya mana ne adawa samudawa mutanen nuhu mutanen zagaibu wannan wasu ne ake gaya mana a kodama san allah kada karkari kuma allah ya gama da su dalilin mutunci ya ce wa'annan annabawa ya ce ya asu musulun bilbaina wani al'ummomi da muka jero al'ummominsu sun zo musu bilbaina da hujjoji annabi nuhu ya zo da hujja sali hud ya zo sali ya zo sun zo da hujja bayanan na ayyidi wanda cewa ya ce faraddu aidiyahum fi afwahi na malaman tafsiri na kama ganganu nan aka ce sun mai da hannayensu a bakin shin ana ne sun yi shiru ne sun kyale sun ki magana sai wuri sun gaskiya ko irin da aka cewa wasu malaman tafsiri na cewa irin da aka cewa mutum shit shit am haka ma'ana sun hana ma manzannin faɗin gaskiyar sun yi ƙoƙarin hana wa'azin ko ku cewa cikin maganin tafsir malamai a nan mai da magana bakinsu sun hutu sun gwaɗi kirkir abin a kiransu kiran sun ture sun yi raddin abin da ake musu kira na amsa kiran Allah Allah wa Allah Allah ce ne sun mai da hannayensu zuwa ga bakinsu wa qalu inna kafarna bima usultum bi fashe hujja masu cewa shine raddi ta wannan abin da ya biyo baya alata sun ce inna kafarna bima ustirtum bi mu mun kawurce mun ki imani da abin da aka aiko ku da shi an ki ba imani ko bai zaune shi kana kana ba an ji ba imanin ke dun wa'azin ka ba a ji an ji imanin an ji ba yi mun ji ba ma yi ya kai da mu haka suka ce an ki mun kafirce ma abinda kuke cewa an aiko ku da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'una la ilayhi murib kuma mu maka gaba da ma muna dutse muna ga aina ko aina ku ban Allah ke suna suna da shakka kan abun kina nan kina kin yarda da abin da kuke cewa ku manzannin Allah ne muna nan cikin kokonto ya za ki mu yarda mu mai kauya kan shakka Allah ta gaba قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض Allahu akbar يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين na'am yanzu mun ji labari Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni da hujjoji zuwa ga mutanen su sun ce a su ba su yadda an ki ba a yi muna ma shakka qalat usuluhu sai manzannin wa'annan al'ummomi kenan kamar amsar da kowane manzo ya bada a filayi shak yanzu kan lamarin Allah ne kuke kokonto kan kaɗe ta Allah da ibada abin ta tamu Allah ka a gama shi da kowa shi ne har kuke shaka kuke kamar ba gaskiya bane ba akwai akwai akwai mamaki Allah a ce ka bauta ma Allah kaɗai ka bi Allah kaɗai ka dogara ga Allah kaɗai haka mamaki kuma yanzu ba haka nan ka ce tauhidi kurum ka dogara ga Allah kurum ba da kada kai kunji kunji kunji zuwa wadda a hawasa rubutu la ya hawasa a suka ce wai da yanzu a yi hawasa kurum wanda tauhidin kun zai kun zai tauhidin ku wanda wanda yin tauhidi ne ka ce a kama Allah ba ka ce a roki Allah ayi addu'a amma suna ga wani wajen suna ga abin bai isa ba wannan addu'a ba ta yi ba a kira Allah ya an gama zai dan wani abu yanzu ba ba zauna kide Allah kiyaye yace suke ce suka ce musu kenan magana manzanni ga ba suke kira suka ce sai za a fi la shak yanzu a Allah ne yake da kokonto fatir samawati wal ard Allah makakin halittar samai da kasai Allah babu inda ga mudan fatir shi ka yanka ni shi babu inda ga mudan shi in fatan kan shi babu inda ga mudan a wuri kaza a shi in fatan kan shi babu inda gani kullum kuce na ka zai ma koya Allah shi ne makaji shi fadar wanda ya kaji abin babu inda ga mudan Allah shi ne makajin halittar samai da kasai kuma Allah mai wannan iko ya du'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum ya kamata ku hankalin ku mai wannan ikon amma duk da haka yake kiran ku ya aiko da manzanni kuma kiran muku iya kiran ku ne dan ya gafarta muku kurakuran ku kafin ku hallaka san ku ne yake yi ya gudu manzanni su kiraye ku don ya gafarta mu kurakuran ku wa akhirakum ila ajalin musamma ya jinkirta muku rayuwa zuwa ga ajalin da ya ambata da ya so ya amshi rayukan duk da wannan bayani me suka ce musu qalu in antum illa basharun mithluna kajiwa kai kowa na kiran wanda ake kira suke raddin wannan magana ta manzannin Allah suka ce manzannin Allah kaiwa mutum ne kamar mu mana muta- mutane ku kamar mu mutane ne kamar mu ina ku ce wannan Allah ce kaza Allah ce kaza Allah ce kaza kaza mutu ku daya mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kurin mun gane mun kurin so kuke ku kange mu ku raba mu abinda muka isko uwaye da kakanninmu na yi kura eh sai kurin ku raba da gargajiyar mu abinda muka gada uwaye da gano so kuke ku raba mu da shi kurin mu gano haka ne ma ya kira su akwai wasu na me ai ba gargajiya ne abin da aka gada uwaye da kakannu haka ake a garin nan aka so a bar shi a yi na Allah da manzon Allah shi ne kira sunna abin gargajiya na gada Allah ya ce annabi ya ce sai da gaza ga eh lalle yanka haka to malam wani ma haka wai malam wani ma haka yi wa duk ku a bari kuma ku shi ku zo shi kuma abin ba ta kai ba ta kai mu ba ta ake ku bude qur'ani eh a qur'ani Allah ya ce kaza ku bude sunna annabi ya ce kaza to sunna waye sabo waye tsoho Allah ya shaida mu Allah ya shaida mu wallahi alhamdulillah kace ma Allah guda ka shirya wallahi gode ma Allah kariye ma abin zuwa jin haka ne ma sai ce da dole abubuwan da abin yanzu kurin ku ce a kowa kuɗa zanna saka rana da abin abin gaba da gada wani malamin sun gada duk su gada ku gano alhari ga ƙur'anin larabci ne ƙur'anin arabi ne kai sai yawanci ga shi ƙur'ani ga sunan nan amma duk ya kan ki kace kar muna nan kan wa muka ganin Allah kiyaye kenan suka haka suka ce musu so kuke kurin ku kange mu ku hana mu bautar da muka tsirko uwaye mu nayi kuma kullum muna cewa wani azaba ko annabi maza mazanin Allah ne fa atuna bi sultanin mubin ku zo da hujja ku kawo aya za ta kullum ku manzanin Allah ne ne suka ce musu
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله
na'am وعلى الله فليتوكل المؤمنون kira an nemi manzannin Allah su kawo da hujja ko qalat lahum rusuluhum sai manzannin Allah suka mai da amsa ga masu cewa su zo da aya an ji ba imanin ko suka ce inna han illa basharun mislukum eh yanda kuke cewa mu mutane ne kaman ku haka ne mutane ne kaman ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi mutane ne kaman ku amma Allah yana wata baiwa ta manzanci ya zaɓi wani ya aiko da shi zuwa ga al'umma wannan baiwa ce Allah ya mana ya aiko mu zuwa gare ku wa ma kana lana an na'tikum sultan sultan abin da kuke nema mu zo da aya aya ba a hannun mu take ba aya ba ta bacin wa'uwa muka mu abun ba nan bane ba ba ma iya zo muku da aya da ra'ayinmu da karan kanmu illa bi iznillah wannan Allah ne in ya so ya zo da aya sai Allah ya zo da aya a hannunmu amma abun ba a hannunmu da yake eh kuma lamarin kurin wa ala llahi falyatawakkalul mu'min da halin masu imani duk mai imani da Allah ke duk kai mun dogara ga Allah kwaram sai tsakanin mu da ku kwaram to wannan ga lokaci ya taiko Allah kai mu sati kuma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh